الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam da shekhul imam hafiz abi muhammad taqiyuddin abdulghani bin abdulwahid bin ali bin surur al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama karatu cikin babe wanda yake bayani dangane da cinikayya wanda musulunci ya yi hani game da su a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan babu la'araya wa ghairi zalika na'am
بسم الله الرحمن الرحيم باب العرايا وغير ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرسها ولمسلم بخرسها تمرا يأكلونها رطبا شيكنا باب العرايا wannan babi yana bayani dangane da al'araya wato kyauta wanda mawadaci yake bayar da ita ga talakawa idan aka ce al'araya ita ce kyauta ta ɗiyan dabinai a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suna da kwai almuwasat suna da kwai taimakawa junansu mawadaci wanda Allah ta'ala ya hore mishi da wata dukiya to yana shigar da waɗansu daga cikin talakawa masu ƙaramin ƙarfi wanda Allah ta'ala bai hore musu ba da wannan dukiya ya shigar da su cikin wannan dukiyar ɗan san musu to a lokacin akwai a cikin madina da ke dama ita madina ƙasa ce wanda take da kwai yawan dabine to waɗansu daga cikin mawadata ya su kirayi waɗansu daga cikin miskinai talakawa su shigar da su garkar su ce da wannan uwar dabinan da wannan da wannan duka idan suka yi ɗyana ba ku su to wannan ita ce araya an gane ko kyautar ɗiyan dabinai a jikin mahaifiyarsu an gane da kyau to wannan babi zai yi bayani dangane da wannan kyauta da za a bai wa miskini ka san idan aka ce wani miskini ne akwai lokacin da za a ga mutum daga an ce abinci ya iso hatsi ya iso an fara cin tumu an fara kala za a gani wani tun daga wannan aje a ciro kaɗan a zo a ɗan shanya shi a ɓara shi ya bushe a sussuka tun daga wani lokacin zai ci abincin rabin gonar tashi ana cikin wannan yanayi shi miskini tun daga lokacin maga za a ga ya fara shi gida huci dama mai karamin karhi ne wata ran in babu abincin da za a ci a gida ce bari a je a shigo kaɗan to shi kuma mawadaci wanda shi dama kayan akwai su akwai dabina a naƙira a gida akwai kuma dukiya a ajihu kaga shi wannan ciye-ciyen ba nashi bane to idan baya so waɗannan miskinai ɗin su yi ta mai shige da huce a cikin garka ya ce to ku zo ku mu zauna da ku a kirayo waɗanda suke masu ƙirdado wanda suka san dabino lokacin da yake ɗanye suka san shi lokacin da yake bushashe su zo su yi ƙirdado wannan dabinan zai ciya kaza wannan zai ciya kaza kawai sai ya je auna musu ya basu an gane da kyau ita ce al'araya abin da ake baiwa miskine na dabinai kenan wa ghairi zalika da wani wannan irin abin da ya shafi hukuncin yin amfani da mushe bangaren kitse na mushe ko fatar mushe ko wani abu daga cikin dai jikin mushe kamar yadda za mu tarra a cikin hadisi an zaid bin thabit radiyallahu anhu hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga zaid dan sabit yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ɗaya daga cikin saktarori na ma'aiki alaihi salatu wassalam zaid ibn sabit yana ɗaya daga cikin kuttabul wahayi wanda da zaran wahayi ya sauka yana ɗaya daga cikin masu rubutawa aya tana ɗanya da tana sabuwar saukowa yana ɗaya daga cikin masu rubuta ta hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana ɗaya daga cikin waɗanda suke rubuta su zaid ibn sabit a zamanin abubakar shine wanda ya wakilci guruf ta tattara alkur'ani an gane ko shine shugabanta lokacin saboda a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama qur'ani babu shi kakaf din shi a dunkule a aji a guri daya kawai a cikin zukata ne na bayan Allah yake to a zamanin abubakar ne da aka yi yakin yamama wajen mutum saba'in waɗanda suka haddace alkur'ani a kashe a wannan yaƙi to umar ɗan khattab ya ce abubakar wannan yanayin da muke ciki kisa ya yawaita ga waɗanda suke ƙurra alkur'an ina ganin a tattara alkur'ani a ajiye shi kal wata a nemi mahaddata alkur'anin zakakurai a rasa to a wannan rana abubakar ya ce kai umar wannan abun fitina ne biya yiwu ba abin da annabi bai aikata ba bai ce ba mu aikata ba za a yi ba ya ce a'a abubakar wallahi fi khair akwai alkhairi cikin tattara alkur'ani in ba a tattara ba akwai matsala umar yana kai kawo wajen abubakar har dai abubakar allah ta'ala ya sa mai a tattara alkur'ani a cikin zuciyar shi abubakar yana ganin haka sai ya kirawo zaid wannan zaid ibn sabit da aka kirawo shi abubakar ya ce to ina so ka bibiyi duk sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu duk wanda yake da kwai ayoyi na alkur'ani ka kawo su wanda babu ma sai a ka ka rubuce ka zo da su a taho muke a tattara qur'ani a guri ɗaya ya ce ranka ya daɗe ka ce mini in je in ɗako maka dutsen uhudu a ka ya fi sauƙi a garin da sama da ka ce in yi wannan aikin ya ce abin da annabi bai aikata ba ba aikata ba a zamanin annabi ka ce sai an yi shi a yanzu ya ce ba zai yi ba ya ce ka ce min in je in kakkaɓo maka dutse ya fiye min sauƙi sama da in jibinci aikata wannan babban laifi ɗin da farko shi ma yadda ya ce laifi ne mai girma daga ƙarshe abubakar yana ta dai nuna mai abin akwai alkhairi dubban daga baya shi ma zai dubu na sabit ya gano hakan ɗin ana nan ana nan akwai ayoyin da suka ba da wahala wajen samunsu daga ciki akwai ƙarshen suratul tauba ayoyi guda biyu na ƙarshen ta laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi zuwa ƙarshe a wajen mutum ɗaya aka same ta eh da a ce ya rasu ina gani da kuma eh abu khuzaiba a wajen shi aka same su to wannan shi yana ɗaya daga cikin amintattu na ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda suke rubuta wahayi shine wanda ya koyi yaran Yahudawa cikin kwana goma sha bakwai. Cikin kwana goma sha bakwai a rabin wata da kwana biyu koyi yaren Yahuda iya shi. Na'am. Amma yanzu zaka zo ka ce kana so ka koyi Faransai sai ka yi shekara uku amma ka zo daga sama ka tsaya. Ko ka rasa ma ka haɗa kanka da sahabbai. Umarni ne annabi ya ba shi. Ya ce ina so in samu wanda zai koyi wannan yaren nasu saboda kada su zo wata rana su mu zance mu mu gane abin da suke nufi ba ko su rubuta letar mu gane abin da suke nufi ba suka a ciki tsiyace suka shuka mana zaid ibn sabit ya ce na koyi rubutu da karantawa in aka aiko mai letar zan karanta kuma nima in rubuta ta in ba su amsa ta tafi tsawon kwana goma sha bakwai ina ga yanzu komin yayan komin kokarin ka yana ga kwana sha bakwai da kace in zaka iya koyan faransai a yi hira da kai ta musamman a zauna a yi awa ɗaya da kai ana shira baka da matsala komai baka wani goce-goce a shi na larabci ne muke ta famar koyo amma kullum biya muka zo ana hira da mai ga mutum yana zuwa a zancen mu na hausa akwai surutu amma aka shiga larabci ya kaji shi ɗin ne a ce kai fa ce na'am na'am so wani hadisi an amso shi daga zaidu bin sabit radiyallahu anhu ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama rakhasa li sahibil ariya haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame ga ma'abucin wanda aka bashi kyauta ga miskini wanda aka bashi kyauta ta ɗiyan dabinai a jikin mahaifiyarsu an yabi a haya sayar da ita ga mai ita bi harsiha da ƙirdadansu a bashi dabino bushashe tsananne ya je shi ya uzurin shi wannan ya halitta amma a yanzu kana mawadaci wancan yana mawadaci ka zo ka siyi da binan shi a yi kirda da wannan bai halitta ba saboda shi miskini watakila in ka ji an ce abin da ka ga ya kawo bera ya fada cikin wuta to ya yi wutar zashi an gane da kyau in ka ga mai karamin kari ya hudo kadarar shi zai saida to kalka mishi tambaya ka ci ba wani yanzu ba zamanin ta ba ne bata kuɗi yanzu kar ka tambaye shi dole ne sai an saida tan za a shahe wani hawayen hawayen da ya fito din ba hawayen da za a iya maida shi bane dole sai an shahe shi an gane da kyau to biskini shi manzo Allah sallama ya ce yayi rangwame dangane da ya sai da irin wannan diyan da bine da aka bashi ya saida wa wanda ya bashi amma da kirdadanta wali muslimin a ruwaya ta al'imama muslim bi kharsiha tamran da kirdadanta a bashi da bino wanda yake bushashe ya akulu da haru babar da za su dinga cinta kuma a lokacin da yana danya a nan abin da yake yanzu idan aka ce kai yi bakon abu ne mutumin da yake gidansu talakawa ne in ya yi kuɗi a cikin gidan ya fi rena mutane mutumin da ya tashi a gidansu ya ga cewa dama da rufin asiri suka tashi to za a ga cewa dan yayi kuɗi ba za a gan shi ba da rena mutane yawanci haka ne ko to haka nan talaka wanda ba shi da abu idan ka ɗauka ka bashi to saboda a ce ma yana da in waɗansu abokan ya suka kawo mishi ziyara zai ce mu tashi mu je a garkalwa ne ina da kai da biyu a je a cire muku kuma ku dan taɓa za a yi ta zuwa da zawwa to idan mai garkale ga ana ta mai kai kawo kala mishi ɓanna da sauransu to shikenan sai a zauna a yi kaga suna tagon-tagon yau ko yanzu garka a gona dabino a garkalka abokinka ya shigo ya ce ina so zan ciri wannan dabinan ka ce a na bada shi kyauta sai dai ka je ka ciri wancan ka ka bata ladan ka in kai haka dai kana gaya mutane cewa ka yi kyauta da kaza ka yi kyauta da kaza kaga yanzu abokinka in yace kana yana so ka cira mishi diyan dabinan wannan ka doka ka bada shi kaga ba za ka yi amfani da shi ba to amma saboda musulunci ya baka damar kowane dabinan naka ne kuma ka yi kyautar da shi shikenan sai a kirawo waɗanda suke masu ƙirdado ya ce to wannan dabinan zai ce a kaza zai ce a kaza to shikenan ku zauna da miski ne gashi nan dabinan ku yanda aka ce zai ce a kaza yanzu yana nan a matsayin shi na naku to amma saboda ni mutum ne mai jama'a wani zai iya shigowa garkata ya ciri dabinan naku wannan daga cikin amannaina ba zan iya ba mushi magana wani zai yi kaza wani zai yi kaza kenan lokaci idan yayi in yanzu kuke bukata a ji a auna muku da biyu sai a ji a auna muku idan lokacin figewa ya idan aka zo aka fige ku dai kawai ga abin da kuka sani na ku kenan in ma ta yi ƙasa sosai an yi tiya ɗari da aka zo tiya tamanin ne aka samu kenan na san tiya ashirin ɗin nan wajen cirar yan uwa da abokan arziki suka cire tiya ashirin kenan ni dai zan ɗauki tiya ɗari in ba ku an gane da kyau to wannan shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya rangwame
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الأرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق حديثي دقى أبي هريرة يردل الله تقال تبتا أقريش Abu Huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce, Haƙiƙa jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallam, rakhasa fi bai'il araya, ya yi rangwame dangane da saida kyauta wanda aka bai wa miskinai ta ɗiyan dabinai fi hamsati ausikin cikin kyautar da dabinan da suke ausiki biyar tiya ɗari uku kenan auduna hamsati ausikin ko kuma koma baya da wusuki biyar shine in dai dabinai bai huce tiya ɗari uku ba da abin da ya ƙasa da tiya ɗari uku da aka zo aka yi ƙirdado aka ce to ta wannan uwar a mata ƙirdado za ta yi tiya saba'in wacce aka ce ta yi tiya sattin wacce ta yi kaza da aka yi lissafi dai ba su wuce tiya ɗari uku ba adadin da binan da ya bayar wayan da binan da ya bayar an gane to shi kenan ya halitta yanzu a wannan lokacin mai garka ya siye su ta hanyar ba da irinsu na dabinai amma in ya zamanto sun huce tiya ɗari uku saboda ausiki wusiki waski guda ɗaya shine tiya sattin wasiki ɗaya shine tiya sattin sattin sattin sau biyar za ta bamu 300 an gane ku to idan suka huce tiya 300 da aka zo aka yi lissafi wajen kusan uwa goma sha ɗaya ce bada wata aka ce za ta yi tiya 60 wata za ta yi tiya 50 da aka yi lissafi wajen tiya 500 aka samu to yanzu ko shi mai garkal ba za a yi magana ya bada dabino tiya 500 ba sai dai ya bada kuɗi yanzu kuɗi zai bada saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin hadisin sahal ibn abi hasma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce zalikar riba tilkal musabana an gane ku yana cikin sayihu musulun wannan wato idan har ya zamanto ya huce tiya 300 sama da tiya 300 to wannan riba ce aka yi kuma wannan ciniki ne wanda yake na musabana an da ke hancin ɗaya daga ciki na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المتاع ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتاع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما wannan hadisi na gaba a cikin wannan babi Allahi dan Umar yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa Abdullahi ɗan Umar ya ce, Anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama ƙal, haƙiƙa jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Man ba a nakhlan dukkan wanda ya sai da uwar dabiniya, wanda ya sai da uwar dabiniya tashi, ƙad ubbirat wanda haƙiƙa an buga mata kililin, tun da ja har an buga mata kililin, ta zubar da ‘ya'ya kuma har an mata kililin, an kaɗa mata kililin. idan aka ce at-ta'bir shine at-tadhkir at-talqih shine barbara a kawo namijin dabiniya a zuba cikin tamatar dabiniya saboda ta yi ‘ya'ya ɗin nan to dukkan wanda ya sai da uwar dabiniyar shi wanda haƙiƙa tun da ya ja an buga mata kililin fatsamaru halil ba'i'i to ɗiyan itatuwar wannan uwar dabiniya da aka saida ta a yanzu lilba'i na wanda ya saida ne nashi ne yanzu da za a yi ciniki dama banda wannan ɗiyan itatuwa in kuka zo za ku yi ciniki na gona da damuna to shi wanda zai siyi gona kala ya tunanin cewa cinikin har ɗiyan har amfanin gonar aka yi ciniki illa an ya shi tariƙar mubuta'u sai dai in mai sayan ya sharɗanta ya ce to wannan ɗiyan wannan dabiniyar taka da ka kawo kace zan siya fa yana nufin ho yanzu in muka yi ciniki da kai na damƙa maka kuɗi ho kai da kai da ita kun ƙare fa hatta ɗiyan na bana fa in ma Allah ta'ala ya kaddara an samu mai yawa ne ko kaɗan ne har su ne a ciki cinikin sai dai in ya sharɗanta mishi haka ya ce mishi to har kaza haka nan da kuka zo cinikin gona da damuna ba a yi wani sharaɗi ba ba a yi komai ba gona an game ta da dawa an game ta da hatsi an game ta da wake ga gujiya a wani ɓangare to wannan duka na mai kayan ne inda ta huto ta mai kaya ce an gane ko sai dai in mai siye lokacin ya ce to wane kalka ga yanzu bayan an gama wannan saboda ne yanzu wannan gonar da ka saya mu dama a kusan gari kararruka zan maida ta yanzu muna gama ciniki kawa zan yi mutane su nome ta a ɗanyen yanka saboda ina so ma in yi gidajen haya to sai dai in ya gaya mishi haka amma in dai bai gaya mishi ba haka aka yi ciniki to wannan ɗiyan ita ɗiyan amfanin da suke cikin wannan gona nashi ne sai a yi haƙuri sai da kaka in ya cire kayan shi kuma yanzu ta zama ta wani an gane ko yawwala wali muslimin a ruwaya ta al'imawa muslim ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce manibta a abdan dukkan wanda ya siyi bawa falahu malun yana da dukiya shine anan bai kawo ba wannan to za mu kaddara ta falahu malun wannan bawan yana da dukiya misali mutum da ya je shi kasuwa sai ya siyo bawa to shi bawan da ya san shi dama bawa ne na wani abokinsu to yana da sharatu da murƙi yana neman kuɗi da ita yana da baro ta tura ruwa sannan kuma bai can haka yana da waɗansu dabbobin shi dai a gidan shugaban shi shi bawan yana da kwai dukiya to famaluhu lillazi ba'ahu dukiyar ta wannan bawa ta shugaban shi ce wanda ya saida shi sharatu da maraƙe da baro da kaza da kaza duka da ka sani cewa na wannan bawan ana saida maka bawa kawai sangalar shi aka saya maka a cikin kayan shi ma akwai kaya masu kima da yawa irin ya dinka shaddodi na kirki shugaban amsha zai ce je ka can in ka je ka samu alheri a wajen shi kuma sai ka siya an gane da kyau illa an yashtari mubta'u sai dai in mai siyan ya sharɗanta wa shi wannan mai gidan nashi aje to ni wannan yaron da zan siye shi ba wai dan saboda kyaukin shi bane zan siya a'a saboda aikin shi kuma yanzu na ga sharar da marakin nashi wannan yana jin daɗin aiki da ita to saboda wannan sharar da marakin nashi da kuma wannan baron tashi da yake cikowa ruwa ya kawo waɗannan dukkan su da budandunan nan da nake gani kenan saboda yanzu kwana wani aiki ne za mu shiga akwai buƙatar burwat akwai buƙatar baro akwai buƙatar sharar da maraki to saboda wannan ne zan siye shi idan ya shirya ya ce to shi kenan a saka su a cikin lissafi ya ce a saka su ya ce to ba da miliyan uku za a ce ba da miliyan ɗaya da rabi da ya mishi zane-zane ya ce to ba da miliyan uku za a gama ciniki to shi kenan sai ya tattaro duka kayan shi duk wanda ya san cewa dukiya ce ta shi a cikin gidan wannan sai ya tattaro duka ya bashi ya ce to ta da su an gane da kyau na'am
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله
وعن ابن عمر رضي الله عنهما wannan hadisi an amso shi shi ma daga abdullahi dan umar yardal allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa abdullahi dan umar ya ce haƙiƙa jakadan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manibta a ba'amin dukkan wanda ya siya abinci ka je ka siyo abinci a wani shago to fala ya bi ihu kadda ya sai da wannan abincin ya zo ya fara saida shi hatta ya taufiyahu har sai ya shiga hannun shi ka je ka siyo hatsi daga kano to in ka zo kada ka fara sai da shi sai an ce mota ta iso kar ka zo ka kuyi ciniki akwai hatsi ka ce kwarai ku akwai hatsi kai kuma watakila motar tana kano ko gusawa ba ta yi ba daga can a babu hatsi amma muna tsammanin zan wurshi gobe an gane da kyau din kadarar da ka siye ta amma yanzu bata shiga ba hannunka bata zo ba shagonka to kada ka ce kana da ita a shagonka yanzu sai dai ka gawa mutum akwai suminci wani ka ce eh mun siyo shi amma bai iso ba sai dai wajen gobe muna tsammanin siyo muna tsammanin isowar shi akwai shi mun siyo shi akwai shi mun siyo shi amma bai iso ba an gane ko ba ƙarya kai ba kenan tunda ka je Kano ka siyo amma yana hanya bai iso ba amma yanzu ka mutum ya ce maka akwai suminti ka ce akwai tan biyu nake so ya ce ta jaka ɗari da hamsin ya lala ya baka iya an jima ya tura sharata ya tura mai sharata da can ya je shi ya ce alhaji ya turo na ɗauki siminti na ya ce yo da an yi alhaji ni na tsammanin aikin ya kai wajen jibi hanyar sharatin wannan motar tana hanya to kaga bai gaya mai gaskiya ba wataƙila kuma aikin matan da yau ne za a fara shi amma ya ce akwai kuma yanzu tafiya watakila yanzu kana tsabanin gobe za su zo to watakila sai ya kai sati guda ma to shi yasa duk abin da bai shiga hannunka ba to kal ka saida shi a matsayin yanzu za ka ɗauka ka bada shi duk wanda ya tambaye ka eh muna da shi amma kuma bai iso ba garin an gane ko in a garin yake shikenan mutum ya je siyan shinkafa sai kuma ka je wani shago na mai gidanka ka siya akwai shinkafa ka ce mishi eh akwai ta amma nan da minti goma in ka iya yin hakuri nan da minti goma yanzu za a kawo insha Allah tunda masu shara cikin ma tun da ja an dora musu sai da aka dora musu na zo daga wajen shi in ya ce zai iya yin hakuri sai ku yi lissafi ya baka kuɗi in kuma ba zai ba hakuri yanzu motsa zai shi kenan sai ka ce to Allah ta'ala ya saka samu a gaba eh amma kar ka tsaya shi da sunan cewa akwai ta kace da Allah ban daki ne zan shiga hoto ka yi ta dubara da har shara ta iso an gane da kyau yawwa wafi lafzin a cikin wani lafazi hatta ya ƙabidahu wato har sai ya amshi wannan kadara ɗin da ya siyo dogon zai sai da ta kal ka yarda ka amshi kuɗin wani kadarar ka bata shiga ba hannunka da sunan kuma cewa kadarar taka tana hannunka wannan shine inda matsalar amma inda za ku yi magana da mutum eh suminti nake so tan biyu ka ce eh akwai mun siyo shi daga Kano amma bai iso ba ya ce a ba aikin yau bane fa aikin sai wajen litinin ma za a fara ka ce to insha Allah zai zai iso daga nan kan litinin muna kyautata ta ma gobe za a sauke shi daga nan ku yi ciniki da shi ya amshi ka amshi kuɗi yanzu in litinin ta yi yanda ake kyautata zato dama kayan aka siyo yawanci kwana ɗaya ne ake kashi ko to shi kenan sai matsala ta samu kaga yanzu ba zai tumce ka ba dama ka mishi bayanin cewa gashi kuma yarda akan haka nan din shikenan a wannan lokacin ko ku iya gyarawa tsakankanin kai da shi ka ce bari in kirayi abokina wane baka tan biyu kenan a kawo sai a kai mishi ko kuma ka cire kuɗin shi ka bashi an gane da kyau saboda yan kasuwa in dai har akwai fahimtar juna za a gani a wajen shagon wani abokin kamar shi tashi ta iso motar sai ka ce a je a ɗauka a nan saboda akwai yarjejeniya shi ma in babu a nashi kuma yawa wani alkawari an zo za a ɗauka za a iya ɗauka a naka an gane da kyau na'am wa an ibn abbasin mithluhu ma'ana waruya misluhu an rawaito kwatamkacin wannan hadisi na abdullahi dan umar daga wajen abdullahi dan abbas shi ma jiyo daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗi haka kuma shi ma na cikin sahihain وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومه شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه جملوه أذابوه نعم hadisi na ƙarshe a cikin wannan babi an amso shi daga jabir ɗan abdullahi yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa abdullahi bin haram jabir ɗan abdullahi annahu sami'a rasulallahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa ya ji jakadan allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa bi makkata alhali ma'aiki alaihi salatu wasalamu yana birnin makka amal fatihi a shekarar da aka buɗe birnin makka shekara ta tara bayan hijira to ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu yana cewa Allah sallallahu alaihi wasallama ce inna Allah wa rasulahu harrama bai alhamur haƙiƙa Allah da manzan shi sallallahu alaihi wasallama sun haramta sai da giya haramu ne kamar yadda haramu ne shan giya haramu ne sai da giya akwai dangin mutane guda takwas wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nesantar da su daga rahamashi ta dalilin giya. An gane ku? A ko guda takwas ko guda goma. Daga ciki akwai waɗanda suke saida ta. Mai sai da giya, Allah ta'ala ya la'ance shi. Mai sayan giya, shi ma haka. Haka nan kwastoma, wanda zai dinga dako. na giya ya je ya ɗako a motar shi ko a share cikin shi shi ba yana daga cikin wanda suka shiga tsinuwa. Hakanan kuma wanda zai rubuta a matsayin shi ne sattare, ya zo shi an baka cak. Idan mutum ya siyi giya aka ba shi irin yawanci in kaje kai irin shaguna na wannan kawai firi ne za a baka. In aka ce maka abin nan jika goma ko dala ishirin ba a rage ba wai zancen dala ɗari ba. In ka siya kuma sai an baka takarda ta dalilin ka ta shaidar ka siya ko? To wanda yake ba da wannan takarda shi ma Allah ya la'ance shi. Hakanan kuma motar da za a ɗako giyar da ita ita ma Allah ta'ala ya la'ance ta ko shahar cikin da za a ɗako jiya da ita ita ma Allah ta'ala ya la'ance ta haka nan wanda za a kawo jiya shi ma Allah ta'ala ya la'ance shi ga su da abubuwa guda takwas ne ko guda tara ko guda goma ko takwas ko goma hadisin Abu Juhaifa ya tabbatar da guda hudu cikin Muslim da kuma hadisin Abdullahi da Umar guda takwas din ya tabbatar cikin sunan Abi Dawud ko wani abu makamancin haka da haka yana gani guda takwas din ne ko guda goma insha Allah ta'ala dai za mu tattauna a wani lokaci akan nata to Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta sai da giya wal maita hakanan Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta cin mushi haramu ne mutum ya ci mushe matukar ba larura bace ta bukatar da shi zuwa ga cin wannan mushe din akwai larura wanda za ta bukatar da mutum zuwa ga ya ci mushe to idan larura ta bukatar da shi wannan zai ci mushen ne gwargwadon yadda larura ta bukatar da shi an gane ku wa kullu mahzurin ma ad-darura bi qadari ma tahtajuhu ad-darura kamar yadda zamu karanta insha Allah cikin littafin mu na al-qawaidul fiqhiyya na al-Imam Sa'di wal khinzir hakanan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta cin alade hakanan kuma ya haramta saida shi wal asnam hakanan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta gumaka ya haramta bauta wa gumaka faƙila ya rasulallahi a ra'aita shuhumal maita shikenan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bayan ya zana waɗannan dangin abubuwan da ubangiji da manzan shi sallallahu alaihi wasallama suka haramta sai aka ce ya jakadan Allah to ba mu labari dangane da kitse tsuwa na mushi kitse na mushi idan aka ce ga dabba ta mutu ƙatar rago ya mutu a jikin jigo to an san ya yi kitse dama mai shi ya saye shi ne ya tirke shi ya tirke shi ya tirke shi kawai ta rana kawai sai ya ci wani abu da dare shi mai shi yana barci yana shinkuri kawai cikin dare ya ta amaya amaya kawai ya mutu da ya tashi da asuba dama in ya tashi sallah sai ya zo ya leƙa gurin sai ya ce za a yi alwala ba ya tafi masallaci yana zawa ya gan shi ya yi bunga ya cika to yanzu wannan kitsan shi za a yi amfani da shi ko ba za a yi amfani da shi ba suka ce fa innahu yudla biha sufun haƙiƙa kitse na mushe ana siye ana shafewa jiragen ruwa da shi katako idan ana so kan ruwa ya bata shi da wuri shine a shahe shi da mai to a wannan lokacin idan aka ce wannan kitse ne na mushe in litir guda na kitse mai rai kitsan dabba mai rai zai yi jaka biyu to sai a ce na mushe dala ɗari ka kai da zaka shahe jirgi ba wani abinci bane zaka yi ka gani ba za ka nemi bakin mai na kirki sai ka diba jabbi ana shafewa jirgin ruwa da shi sannan kuma na biyu wayu da hannu bihar julud sannan kuma ana shafewa fatuna da su idan za a yi salka fata idan za a jeme ta ana sa mata mai to a wannan lokacin kitse na dabobi wanda suke mushi in ka je kashi kake nema saboda ya fi rage an gane da kyau ana shafewa mu ana shafewa fata da shi wanda za a yi salka da ita idan aka zo jeme ta kenan sannan kuma wayesta subihu bihan nas mutane suna yin mai na a ci balbal da wannan kitse na mushi idan a gidanka ba wani gida bane wanda yake kai ba mawadaci bane da sauransu ya je ka siyo shi kawai litir litir za ka zo ka kawo ka aji saboda litir ɗaya na mai rai zai iya siya zai kudin shi zai iya siya maka litir hudu na wanda take mushi kai abji kake nema ba wannan ba ina zai ga mutane da yawa suna ta siyowa wani budo za ga ya siyo ya aji saboda ya sa an kwambi ana morawa to sai aka tambayi ma'aiki alaihi salatu wasalamu dangane da halaccin haka faƙala la ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce a'a baya halitta a yi amfani da shi ko hakan ɗin bai halitta bai halitta ba masu jirgin ruwa su yi kitse na mushe saboda su shafe wannan jirgin ruwan nasu bai halitta ba a yi a shafe fatoti wanda za a yi salka da su bai halitta ba a yi a ci balbalta gida da su dama ba ta masallaci ba ake magana a ci balbalta masallaci ba a sa ba a sawa a ciki manzo Allah ce huwa haramun hakan din shi ma haramu ne bai halitta ba haramu ne thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inda zalik sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai ya faɗi wannan maganar lokacin da aka mai wannan tambaya ya ce haramu ne bai halitta a yi amfani da su ba sai ya ce ƙatalallahu yahud ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nesantar da yahudawa daga rahamashi saboda wata dubara da suke yi ya ce inna allaha lamma harrama alaihim shuhumaha haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala yayin da ya haramta wa yahudawa yin amfani da kitsan dabbobi na ni'ima haramu ne yahuda su yi amfani da kitse na tinkiya ko na rago ko na akuya ko na ɗan akuya ko na saniya ko na sa ko na raƙumi ko na taguwa haramu ne wannan Allah ta'ala ya haramta musu wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufur wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalatu dhuhuruhuma awil hawaya o makhtalata bi azum kitse mai sunan kitse wanda za a hudda shi a rataye shi shi kadai wannan haramu ne huda su yi amfani da shi Allah ta'ala ya haramta musu an gane ko shine Allah ta'ala ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira to Allah tabaraka wa ta'ala da ya haramta musu su yi amfani da shi jamaluhu shikenan in aka yanka dabbar sai a ware shi a ajiye shi sai a narkar da shi sun ma ba'uhu sai kuma sai su kawo musulmai su saida musu ai shi musulmi ya halitta ya amfani da shi ko alayya in aka ce dabbar ka ta yi kitse daɗi kake ji saboda za a je a yi katihu a dinga sa shi a cikin tuwo da sauransu ya halitta mu mu ci to shikenan saboda su haramu ne su yi amfani da shi sai su narkar da shi in suka narkar da shi sai su kawo kasuwa su saida musulmai fa aka lutsa mana huzu ka musulmai idan suka damka musu kudin sai su je su yi amfani da kudin to sai Allah ta'ala ya la'ance su saboda haka irin dubara ce an ce kalka huto daga cikin ɗakin wannan kace eh ai suna nufin daga kofa kawai sai ka wata taga ka huto daga cikin taga kaga dai wata kira ma laifin da kai kama fi wancan kin laifi idan aka ce kaza haramu ne ka aikata shi to in kana da shi haramu ne ka saida shi an gane ko shi yasa lokacin da aka zo haramcin giya giya ta biyo matakai da yawa sahabbai waɗanda ba su sha giya ba a cikin manya-manyan sahabbai yan kaɗan ne idan ka haɗa su da waɗanda suka sha giya a lokacin jahiliya musulunci a farkon musulunci giya ba a haramta ta ba giya ba a haramta ta ba sai a wannan shekara ɗin wajen shekara ashirin da wani abu da musulunci duk aka haramta shan giya za ga cewa ayar da ta yi magana akan haramcin shan giya ita ce aya ta kusa da ƙarshen sauka a cikin alkur'ani suratul ma'ida innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan amma lokacin da aka zo madina ma akwai waɗanda suke ta shan giya abu talha al ansari shi yana da kwai mashayarta ba inda ake haɗuwa a sha ta yau aka sha kuma a gwangwazu to amma a lokacin ba ta wajiya ba ake tauhidi ya tabbata a tsaye da kaza a tsaye da kaza a tsaye da kaza sannan kuma a zo kanta yanzu duk abin da aka ce mutum ya saba yin shi ka zo ka ce mishi haramu ne kale to watakila musulunci ma zai fasa shiga saboda wannan haka na Aisha ta ce ta ce surorin da suka sabka a makka yawancinsu suna magana ne akan tabbatar da tauhidi da kaza da kaza da kaza ta ce da a ce surori na farko da za su sabka a cikin alkur'ani za su yi magana akan kada ku yi shirka kada ku yi zina kada ku kashe ‘ya'yanku, kada ku sha giya, ta ce, to da mutane da yawa ba za su shiga musulunci ba saboda wannan. Irin yanzu mutum ne rana kai tsaka ya tsoho yana cin goro, ka ce mishi haramu ne cin goro. Kallon kama ya yi. To irin idan mutum ya wannan. To akwai lokacin da idan mutum ya kai wani mataki, abin da ka san ya saba sha da sauransu, to akwai irin abin da ake cewa albara'atul asliya albara'atul asliya wa ma min albara'atil asliya kad ukhidat falaysat shari'a gane kamar da wato al-Imam Shanqidi ya faɗa cikin littafin sa Baraqi dukkan abin da ake ce da shi albara'atul asliya a farko ba za ka ce ba nasikha da mansukha kace an shafe an shafe shan giya a an haramta shan giya wannan shine za ka ce ba za ka ce ba an shafe shanta saboda a farkon musulunci dama ba a sauko da wata aya ba wanda take magana akan halaccinta albara'atul asaliya ce aka yi aiki da ita kawai an gane ko to kuma daga baya sai aya ta sauko wanda ta haramta shan giya wanda ita ce ake ce da ita albara'atul asaliya jamaluhu ma'anar shi da yace jamaluhu ay azabuhu sai suka narkar da wannan suka narkar da wannan kitse din kuma sai suka saida shi sai suka yi amfani da kuɗin shi kaga ba cinya ba kahur baya wa bi hadal qadar kifaya a mu karasa shi ko na'am
باب السلام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يسلفون في الثمار وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاثة فقال من أسلف في شيء فليسلف في خير معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم باب السلام to wannan babe yana bayani dangane da abin da ake cewa assalam shine sabtu command an gane ka zo gurina kana buƙatar wata kadara wanda ka san ina saida ta na ce maka amma yanzu babu ita sai dai in mun tafi kano a kawo maka shi kenan mu yi ciniki da kai nawa zan bada in ce to yau muna laraba ko to ni tafiya ta kano sai ranar litinin ka ce eh babu matsala daga nan har rana ce ku yi magana ku kare ka ce to ba da jaka goma kadar kai ka san a can ba ta huce jika bakwai jika takwas shi kenan kuka yi ciniki jika goma rana ta yau zai zo ya amshe ta to wannan shine assalam sabtu ba irin sabtu ba na baka kuma irin namu wani in ka je ka guri kaza ka siyo mun kaza wannan sabtu na baka kenan babu lasisi baka ba da kuɗi ba wata kila shi ma da zai tafi kawai dubara ce ɗan kasuwa wani lokacin maraka tausayin su wani za a ga cewa in zai tafi iyakacin kuɗin da ya tafi da su iyakacin kadar da zai siya tashi wataƙila sai ya ma ya ɗan ɗako waɗansu abubuwa ba shi to amma ka ce siyo maka kaza kuma in ya siyo maka waɗansu daga cikin wanda suke sautu ba kowa bane in ya aka kawo mishi abu kai tsaye yake ɗaukan kuɗi ya bada wani sai ya kawo mishi abin ma daga ba a raka ziga shi a raka ya yi tsada wallahi ya za ka siya shi kaza kaga irin wannan bai dace ba to shine addini na musulunci ya ba da doka. Mazala sallallahu Alaihi wasallama ƙadimar nabiyu sallallahu Alaihi wasallama da Madina, Abdullahi ɗan Abbas ya ce ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya iso birnin Madina, وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاثة وهم يسلفون السنة والسنتين والثلاثة sai ya tarar da sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wasalamu a madina suna bayar da wato sabtu shekara ɗaya shekara biyu shekara uku cikin ɗiyan itatuwa ɗiyan itatuwa mutum zai zo shi ya san kai manomi ne ce to ina son bahu ɗari na kaza na dabino ina son bahu ɗari na dabino kala kaza da kaza da kaza nawa zan bada shi kenan ku yi ciniki da shi ba dan kai ka je neman bashi ba ne za a baka wannan kuɗin a matsayinka na ɗan kasuwa ne za a baka kuɗi ba talaka ba za ku yi ciniki ne yadda za ka huta suna yin wannan cinikin manzo Allah ya tarar da 'yan Madina wani za ka ji ya ce shi ya ba da kuɗin dabino na bahu ɗari dama daga can sham da ke 'yan sham sun fi kowa noma a lokacin nan bangaren abin da ya shafi noma irin su alkama da sauransu alkama su tafi kowace kyau an gane to sai ga cewa wani manomi in ya zo shi daga can sham za a bashi kuɗin da sai nan da baduwar car ba baɗu ma baduwar car zai kawo wannan kayan amma a damƙa mishi kuɗi tun daga yanzu to ma'aiki ya tarar da mutanen Madina suna irin wannan cinikayya shekara ɗaya shekara biyu shekara uku fi simari cikin ɗiyan itatuwa faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man asalafa fi shay'in dukkan wanda zai bayar da sabtu cikin wani abu kada zo za ka bayar da sabtu a kawo maka littafi ko za ka bayar da sabtu a kawo maka shinkafa ko za ka bayar da sabtu a kawo maka taya ta moto to fal yuslif to ya bayar da wannan sabtu ɗin fi kailin ma'alumin cikin mudu wanda yake sananne idan shinkawa ce za a kama ka ka bada ta cikin mudu wanda yake sananne shinkawa bahu mai cin kilo ashirin da biyar dawa bahu mai cin tiya arba'in tiya arba'in nake bukata dawa mai kyau ba mai kura ba ba mai kaza ba shine fafi kailin ma'alumin cikin mudu wanda yake sananne tiya sananniya za ka bada wa wazinin ma'alumin da kuma awo wanda yake sananne idan irin abin da ake aunawa ne da sikeli irin su shinkafa irin su kaza irin su kaza ka ce to yaunin kaza budo nake so a kawo min bumburutu nake so a kawo min wanda zai ci budo goma kenan budo ɗan ashirin da biyar biyar guda goma zai baka litir ɗari biyu da hamsin ko ashirin da biyar biyar guda hudu ɗari takwas ɗari biyu kenan ka ce to bumburutu nake so wanda yake da kwai litir wanda yake da zai ci litir ɗari biyu da hamsin an gane shi kenan ka bashi wannan koman ɗin in ya je shi ya zo maka da mai litir ɗari biyu ko da mai litir ɗari da hamsin ba ruwanka ba naka ba ne ba kai bai kawa kuɗinka ka sani ba zai ce ba wallahi mai ɗari biyu da hamsin ɗin ne wala wannan kin ba ka san ko nawa na cika ba haka kuka yi da shi ba wataƙila yana da ɗan ɗari biyun kuma ya mushi kaɗan yake san ɗan ɗari biyu da hamsin ɗin an gane to wa wazinin ma'alumin da awo wanda yake sananne ila ajalin ma'alumin kuma zuwa lokaci wanda yake sananne kar ya zamanto lokacin amsar wannan kadara ɗin da zaka ba da sautu ya zamanto ka jahilce ta ko shi ya jahilce ta ya ce to insha Allah za a kawo maka yaushe za a kawo yanzu ya ce maka nan da wata guda watakila ka ce ka fasa amma in kana ya ce maka za a kawo maka kaje ka zo ka rana ta yace wallahi wani mu samu muka tafi kanan sai dai a gaba rana ta sha hudu yau ka dawo yace mu samu muka tafi kullum zai yi wa watakila ma in ka zo wata ranka zage shi har kwarar rikici ni ba ni kuɗi na to amma in ya zama to dama lokacin da zaka ba da sabutu din kun yi magana da shi wajen lokacin ka ce to ni daga nan kan kwana ashirin ne nake bukata saboda aure ne za a yi a gidana kuma ban na so a ce ruwa ya yanke musu amma budo goma idan aka kawo aka sauyi saboda famfo kusa yake da nan kafin su kare shi halwa an ciko wa'insu budandunan goma an aje suna shanye shi sai a sauyi sai ya ce a a ya ce sha hudun yau ka zo ka amshi budanka kaga yanzu da ya gaya maka sha hudu ba za ka je ba gobe ba za ka je ba jibi ba za ka je ba rana ce ko sai sha hudun yau din za ka je to shi yasa ake so komi ka yi shi a sane ya zamanto sananne ne kai a wajen kashi sananne ne a wajen shi kala ka ce mishi ga kamun littafi kaza ina son fatul bari fatul bari akwai wanda a yanzu in kace zaka siye shi za a siya maka shi jika hamsin akwai wanda in kace zaka siye shi a yanzu an maka arha ne za a siya maka jika tamanin kuma kowanne kuma sunan shi fatul bari an gane da kyau saboda matsaba'a kwaletin takarda an gane ku da kuma ta haƙiƙi saboda akwai ta haƙiƙi irin na Sheikh Nasiruddin Al-Albani akwai ta haƙiƙi irin na su Bin Baz akwai littafin da an mai ta haƙiƙi cikin Fatul Bari wanda za a ga cewa malami kaza ya bi wannan littafin gabaki ɗaya ya karance shi ya yi ta haƙiƙi a cikin kaza kaza da kaza inda Ibn Hajar bai kamata ba a ce an ɗauki maganar wannan da ya faɗa da sauransu to wani yana ƙarawa littafin daraja haka kwali irin Beirut in Beirut ne dama bugun Beirut ba za ka same shi ba da irin wannan kudin karami an gane ko milk ɗin kala takarda sai a kawo maka littafi takarda fara kal a sai da maka shi jika talatin amma in ka ce milk ɗin kala kake so sai ka ji an ce a jika hamsin ma ba za ka same shi ba kuma duka littafin ne abin da yake cikin wancan kin shine yake cikin wannan bambanci yanda za ka ji daɗin karantawa da idan an gane da kyau to don haka sai ya zama to sananne ne ina buƙatar fatul bari daru ibn hazam ko maktabatu safa ko beirut ko darul fikir da sauransu irin da matsaba dai ta buga littafi yawwa to za mu kwana ana abin da muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ba mu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe bangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik